أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 قوة رجب hijira 1446 ya yi daidai da 27 ga watan ɗaya miladiya 2025 alhalin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar da muna tafsiri jiya mun zo ƙarshen suratul hujurat yau insha Allahu za mu ji farkon suratul qaf zuwa abinda Allah maɗaukin sarki ya so kafin mu shiga cikin tafsirin sura za mu gabatar da muƙaddimat na wannan sura muƙaddima na farko bayani akan sunan wannan sura kamar yadda kullum muke mana ishara akwai lokacin da za ka samu sura tana da suna ɗaya biyu uku ko fiye da haka akwai kuma wadda za ka suna guda take da shi to wannan surar sunanta shine suratul qaf ko kuma qaf wal qur'anul majid sunanta kenan Umar ɗan Khattabi Allah ƙara masa yadda ya tambayi Abu Waqidin Laifi ya ce da shi ma kana ya ƙwara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil adha sallah ƙarama mai manzo Allah yake karantawa a ciki sallah idi babba na yankan rago wal fitr da kuma idi na azumi mai manzo Allah yake karantawa in an zo sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biqaf wal qur'anil majid manzo Allah ya kasance yana karanta qaf wal qur'anil majid waqtarabat as-sa'a da iqtarabat as-sa'a sura biyu manzo Allah ya kasance yana karantawa kenan mahallin shahid a cikin wannan hadisi wannan bawan Allah ya ambata mana sunan wannan sura shine Qaf wal Qur'an al-Majid sannan ummu Hisham binti Haritha Allah ƙara mace da ta ce laqad kana tanuruna wa tanur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahida wurin girkin mu an kace tanur kamar wurin da ake kunnawa da wuta ko a ce tanda ya ce da namu da nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance wuri guda sanatai ne a sana wa ba da sana ko shekara biyu ko shekara ɗaya da wani abu kun san idan ana gida na da za ga wuri guda ana iya ai girki ko ai kama da wannan kamar yanzu an je an ce yau ranar layya za ga wuri guda za a zo a yi gashi ko garin gama yana faruwa ya ce haka muke da gurin girkin gidan manzon Allah tsawon shekara guda ko kuma shekara biyu wama akhadtu biqaf wal qur'an al majid illa ala lisan rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban kasance na iya wannan sura ba na koyi ta ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje falala a gurin manzo Allah ta iya wannan sura kana ya qara'uha kullu juma'a ala al-minbar manzala ya kasance yana karanta wannan sura kowace juma'a akan mimbari idan khataban nas bayan ya gama yawan mutane khutba kaga zahiri na hadisi yana nuna a juma'a manzo Allah yana karanta suratul qaf to amma ita ummu hisham tana nufin juma'an da take zuwa saboda tana dacewa da in ta zo juma'a sai manzo Allah ya karanta wannan sura har ya zamanto ta iya wannan sura daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna ita kadai ce yake karantawa ba a ranar juma'a sura tana ɗaya daga cikin surorin da manzo Allah yake karantawa sannan akwai hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara masa ya dace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد منذ الله كسنشي أسل أصباهي ينكر أن تقاف والقرآن المجيد تأسول أن تنعرف لله ذاك مناسبات غراري ما سمهم منشي دكا ذاك أنا منيني أنا كرنتا وننسو الله يسامو داشي شيزا a muƙaddimin mu nabi sai muka fitar da fadlus sura falala na wannan sura falalar shine abin da muka ambata shine na hadithin abu waqidin laifi da yake ba da labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan sura a sallar idi babba da kuma sallar idi karama kaga falala ce a zaɓe wannan sura a karanta ta a irin wa'annan ranaku sannan yana daga cikin falalar wannan sura hadithi na ummu hisham da ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta wannan sura a ranar juma'a shi ya sama har ta iya karatun wannan sura saboda jinta da take yi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin falalar wannan sura iya awwalu suratin fil mufassal ita ce sura ta farko a cikin suratul a cikin suratul mufassal kun sa alqur'ani malama sun kasa shi kashi hudu kamar yadda ni muna ishara na jiya muka ce akwai akwai at-tiwal akwai mi'un sannan akwai masani akwai kuma mafassal duwar su ne wa'incan surori guda bakwai idan an hada da suratul tauba diwar suna farawa ne tun daga suratul baqara har su zo suratul tauba nan ne suratul diwar kenan in ka ɗauko lissahi daga suratul baqara Ali Imrana, Nisa'i, Ma'ida, An'ami, A'arafi, Amfali, Tauba, Sura nawa? Takwas. Suratul Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, An'ami, A'arafi, Amfali, Tauba. Sura nawa? to sai malamai suka ce sura bakwai ne addiwan sai sun ka game da tauba da amfani duk sura guda ce a nasu lissahi inda tsakaninsu ko ba su malabawa ke in ma ka ɗauka amfal a matsayin sura ce mai cin gashin kanta tauba sura ce mai cin gashin kanta daddai bakin tauba nan ne iwala suka ƙara suka rage dogayen surori to daga nan sai mi'un abin da ce ma mi'un su kuma surori wa'inda suna da aya ɗari da wani abu ko kuma kaɗan ya rage ba su kai ɗari ba ko sun kai fiye da ɗarin zuwa ɗari biyu amma kuma ba masu tsawo ba kaga bakarar a aya ma akwai lokacin da aka aya guda shahi guda to daga nan kuma sai matsani ka cire diwan ka cire mufassal ka cire menene ka cire masani sai ka zo ka fara bayani akan al-mufassal su suwar al-mufassal suna farawa ne daga wannan sura suratu qaf shi yasa malamai suka lissafa daga cikin falalar wannan sura ita ce sura ta farko daga cikin surar mufassal kun gane ya muka muka ambato ra'ayin hanabila da sauran malumma akan shi ita wannan sura da muka kare jiya suratul hujurat suratul hujurat tana daga cikin mufassal ne ko kuma ba ta daga cikin mufassal suriya hanabila suka ce mufassal yana fara wani daga suratu qaf wannan sura da zamu fara karatu a ciki sauran malama suka ce to ko dai suratul hujurat ba ta daga cikin surar mufassal ai tana ɗauke da darasi na surar mufassal surori mufassalat me suka fi yawan karantarwa ne bayar da tarbiyya ga addini gyara tauhidi da aƙida da halaye na musulmai in ka duba ka gani har ƙarshe tun daga yanzu abin da za ka tirsika kenan to su kuma mufassal ɗin nan sun kasu gida nawa sun kasu gida uku akwai diwalul mufassal akwai awsatuha akwai kuma qisarul mufassal kaji yadda suke haka imamu sayyidi ya bayani cewa su diwalul mufassal suna farawa ne daga suratul qaf zuwa suratul naba amma yatasaalun duka wa'annan diwalul mufassal ne daga nan sai awsatul mufassal su kuma suna farawa daga suratul naziat har zuwa suratul duha to sai qisalul mufassal daga duha zuwa suratun nasi to malamai suka ce yana daga cikin fallar wannan sura kasancewar ita ce ta fara aka farawa da ita daga cikin wa'annan abin nan surori na mufassal Allah madaukin sarki ya samu dace muqaddima na uku inda aka saukar da wannan sura ibnu atiya al-ghurnati ya hakaito ijma'in malamai cewa wannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita ma'ana kafin manzo Allah ya hijira aka saukar da wannan sura ashe tana daga cikin dadaddun surori wanda aka saukar da su a cikin alkur'ani muqaddiman mu na hudu bayani akan adadin ayoyi na wannan sura tana da ayoyi 45 tana da kalmomi 375 tana da harafi 1474 wanda ya karanta wannan sura kaga yana da ɗimbin lada mai yawa Allah ka albarkace mu da abin da yake cikin alkur'ani mai girma muqaddima ta biyar alaƙan wannan sura da surar ta gabace ta kun san kullum muna muna ishara idan kana magana ya kamata ya zama maganganunka suna da alaƙa da juna suna da alaƙa da juna kana magana sai ka shigo da wani abu to kaga sai a ce me yasa kana nan ka faɗa nan to in ka duba duk alkur'ani kowace sura tana da alaka da sura da take kusa da ita sai dai ko kana iya gano hakan ko ba za ka iya gano hakan ba idan ka duba ka gani a cikin suratul hujurat tana hana mu akan giba tana hana mu akan giba ya yi halladina amini shtanibu kathiran min az-zann inna ba'da az-zanni ithmi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da kakku yi ba dan me dan akwai abin da ku ba kula da shi ba to wakka sura sai ta nabahar da mu abin da yasa aka cewa kakkai giba dan uwanka saboda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu maganar da za ka yi akwai mala'ikan da annan yana kula yana kuma jiran ka faɗi abin da za ka faɗa ya rubuta da sai Allah ce kada ka yi abin da bai da kyau don rubutawa ake yi in kun kai magana da mutum babu rubutu babu shaida yana iya ce ai ba ai ba ko ba haka ba ne to Allah ce duk abin da za ku yi ku mutane ana rubutawa na haka ku kiyaye kada ku yi abin da za a rubutawa ya dame ku sa'an nan kowace daga cikin surorin su ta ƙarshe guda ce suratul hujurat tana tabbatar mana da ilimin Allah inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ya'malun Allah ya sa abin da yake koyi a cikin sammai da kasai si Allah subhanahu wataala yana gani game da abin da bayi suke aikatawa a ƙarshen suratul qaf sai Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna ko ba haka bane kai mu ba gaibin sammai da kasai ba kadai har abin da bayi za su yi hira su faɗa Allah ce mun fi su sanin shi kare sai ka ɗauka duk bayani guda da ake yi abin yana da alaƙa da juna sosai da abin da ya kama da wannan wannan dai mun ambaci wannan ne don mu yi ishara ma mutane cewa suratul hujurat da suratul qaf suna da alaƙa na rufewa da kuma alaƙa na bayani a cikin kowace abin da sura ta kumsa sai muqaddima na na shida mawdu'ati sura abinda sura take karantar da mu abinda sura take karantar da mu yana da yawa zamu ambaci kadan daga ciki na farko as-sana'u 'ala al-qur'an yabo game da al-qur'ani mai girma na biyu akwai bayani akan adawar mushrikai da suke yi wajen inkarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma inkarin tashin alkiyama da suke yi duk zamu ji a cikin surar mushrikai su su yadda da akwai tashin kiyama ba sannan da gaskiya mun take karantar da mu amsa karɓaɓɓiya game da cewa babu wata dama da zai sa mutum ya yi inkari alkiyama dan duk wasu dalilai da ke nuna akwai tashin kiyama Allah ya nuna wa mutane daga cikin akwai isharar da Allah ya yi na cewa su ne suka yi sammai da ƙasai su ne suka kawata sama su ne suka yi kaza a ce wanda sama ba ta gagare shi yi ba mutum ne zai gagare shi tadawa a antum ashaddu khalqan am sama sai Allah ce menene bana yanzu shin ku mutane ku ke da wahala halitta ko mu sama da muka yi mu da sama ba ta gagare mu ba ku ne za ku gagare mu ga misali masu ɗauka ƙarhen nan guru menene ake ce musu guru zai ko shi wani guru izai har ya kai yana iya ɗauki kilo 80 ko kilo 100 eh mu tsaya ma 120 wai kai sai ka zo da buhun shinkafa bai san ki kilo wai sai ka ce mai wallahi bai iya ɗaga shi sama to shi yana ma kallon mai hankali ne ko kallon mahaukaci yake ma wai kuma kai ka san fa yana daukar ka san yana daukar 7 kilo fa amma wai ka zo kai ka ce kai karin zai bai dauka ban san kilo na shinkafa ka san ƙarya kake wallahi muna tare da wani ɗan guri izai ɗin na ko wani mai moto ya tare mu ya matsauri shi da ya zaka sai ya ɗauka da shi da mota ya gusuwa ya fara hanya an kauce da ba shi kenan ba yana ta taka yadda ya tare ya ɗaga su ya gusuwa ya wuce an kauce shi kenan kaga ko abin da a hankali bai kamata ma ka yi musu shi ba kamata sannan sura za ta karantar da mu cewa Allah na kwadaitar da mu kullum mu dinga kallon manya-manyan halittunsa don su ƙara mana imani afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha balha min furuj kai mutane shin ba su duba ba nan da su ake su masu cewa ya mutu ba za a tashi ba shin ba su dibin sama yadda mun ka yi ta sannan mun ka kawata ta in ka yi gini ka ƙare ai ba ta nan ba so da yawa finisiyon ya yi gini wahala kana iya kai gini ka kashe masa miliyan 100 finisiyon ta ci miliyan 200 wanda ya gida ya san haka to sai Allah ce da suka yi sama suka ƙare sai da suka yi finisiyon aka ƙawata ta kuma saboda iya gini Allah ya ce babu tsaga ko guda farji albasara hal tara ku ƙara kalla ku gani na in ka cika gado ka riga tsaga nan kana gani sama babu wannan to Allah kai mana jagora sannan sura tana karantar da mu mummunan makoma masu ta lamarin Allah kaga da ambata mana kissar adawa da samudawa da mummunan karshen da suka yi a cikin sura zamu ji bayanin dacin mutuwa ko kana kamanta da mutuwa ba ta manta da kai ba lokaci yana yi za ta zo ta ce ta zo kuma ba ta fasawa sura za ta labarta mana cewa ranar alkiyama duk inda ka mutu ba sai ka yi tambaya ba ba a tambayar hilin kiyama ina shi kowane mutum Allah ya mai tanaji mala'ika wanda shi aikin shi a yi busa shi kama ka tarka tarka shiga ka hilin hisabi aikin shi kenan shi kuma guda ya gaza shi shi tsaye mito da kai a Allah duk abin da ya ni ina nan na shaida ina so in shaida ne in gaya mai an yi kaza na gani an yi kaza tare da ni shi ya ƙara wannan ya gama nashi aiki kuma kai abin gwada sai Allah ce kai ku ku tai da shi ku tai fara cikin yawan nan ba ya dawo nan wani Allah ya kare mu sura tana karanta da mu abubuwa da yawa muna da takaita akan ambaton kaɗan daga cikin wannan muqaddimat sai mu shiga cikin tafsirin sura sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qaf Allahu a'lam bi muradihi bi zalik mun shari ishara mun kace wannan qaf yana daga cikin tahaddi da Allah subhanahu wata'ala yake yi mawa yake yi ma kafirai cewa eh Qur'ani an saukar da shi ne da yare na larabci kuma yan kun isa ku hada shi yasa muka ce huruful muqatta a cikin alqur'ani dukkan su guda 14 ne harafi guda 14 ne muka tara su nassun qati'un lahu sir ko taraqa sam'akan nasiha in ka duba wa'annan su ne huruful muqatta'a wanda suke a cikin alqur'ani malama suka ce duk wani maharish na harafi da ake amfani da shi da a hitatta harfi cikin wa'inga guda goma sha hudu kana samun shi kina wa'inga harufa da ake nuna gwaninta wajen yin larabci to kuma ku ɗauka ku zo ku yi abin da manzon Allah ya ya yi bai yi ba alƙur'ani Allah ya tahaddi a wurare 29 a cikin alƙur'ani cewa in kun isa ku zo ku yi akwai masu farawa da harufa guda biyar biyar ko masu fara da harufa guda hudu hudu ko masu fara da harufa uku uku ko masu bibbiyu akwai masu ɗaɗɗaya muka ce waɗanda ke farawa da harafi guda guda guda nawa ne cikin alƙur'ani sura nawa ne ga dai guda nan qaf nun sad guda nawa to Allah ya muku albarka an muna tare ko to Allah ya kare mu Allah ce wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'ani mai daraja alqur'ani mai karamci almajid ay alkarim saboda abin da yake cikin sa na ma'ani da alkhairi masu yawa nan rantsuwa Allah yake yi me yake nuna mana rantsuwar wawun dinnan wawul asami ce ita wawul asami tana da bambanci da wawul ma'iyya tana da bambanci da wawul jama'a tana da bambanci da wawul istina kun san wawun wawun a larabci muna da sun kai goma ko fiye da goma kowace da ma'anarta kuma kowace da mahallinta kuma kowace da aikin da take yi ita wawul asami sunan da ya zo kusanta jarra ake yi masa shi kenan shi yasa an ce wal qur'ani da ka ce wal qur'ana ko wal qur'anu masu jillalarci sai su yi haka ma'ana ba kai daidai ba kenan dan larabci ya haka kana kuskure sai ga shina haka jikin shi hatsiga yake ya bata qur'ani Allah ga tasiya mana wal qur'anil majid Allah yana rantsa da alqur'ani mai daraja Allah ce bal ajibu bal al'amarin ba haka yake ba ajibu su dai kafirai sun yi mamaki ne an ja'ahum munzirun minhum saboda menene saboda mai galgadi ya zo daga wajensu nan mamaki na watsarwa kenan bi sababi rafdihim dalilin bijiri wadda suka yi da karyata wadda suka yi an ja'ahum munzirun minhum don mai gargadi ya zo daga cikinsu mun yi bayani akan an inzar huwa takhwifun huwa i'lamun ma takhwifin fi zamanin يسع الاهتراس للاهتراس في زمن يسع للاهتراس shine tsoratarwa tare da faɗakarwa a kuma tazarar da mutum yana iya gyara dusa da na zo ni ce mawa na bare kaza don kaza na iya same ka to in akwai tazara to ina maka inzari ne amma yanka ce ilami sanarwa ta kai tsaye ko ka shirya ko baka shirya ba shi dole in za ka yi tarifin in za ya zama ilamun ma'a tahwifin shi ne an ja'ahun munzirun minhum don mai gargaɗi ya zo daga cikinsu ku je ishara an ka ce daga cikinsu nasu yaransu wanda suka sani wanda suka san ɗabi'arsa wanda suka san halinsa amma duk da haka faƙalar kafiru na hada shai'un ajib kahirai suka ce ai wannan abu ne mai ban mamaki wannan manzo da ya zo a gurin mu abu ne mai ban mamaki wannan ƙur'ani da ake karanta wani abu ne mai ban mamaki me yi abin da ya ba su mamaki a idha mitna wa kunna turaban shin yanzu wai in mun mutu mu muka zama turbaya za a tashe mu bayan wannan duka ya faru zalika raj'un ba'i wannan komawa ce mai nisa ana abu ne wanda ba zai yi ba ya za a yi bayan murdiddike a ce kuma za a tashe mu Allah maɗaukin sarki ya samu dace ku kula da kyau ɗabi'an mutane sai dai wanda Allah ya zaɓa in ka taso cikinsu kuɗi ɗaya za ka yi a ce kayi daraja amma in ba sa'awa duk abin da ka iya ana da ganin ai dai kaina musamman dai in ka taso gidan talakawa in kai wa'azi sai an zo ana wa'azi wallahi wa sai ai dan gidan wani na cikka gidan wani na sai su zauna ai ta dara ba zuwa shi yasa a tarihi na mutanen da suka samu ɗaukaka suka samu fice mafi yawanci ba inda aka haihe su bane ba inda suka taso bane so da yawa wanda kuka haɗu bayan ka samu wata daraja to ya fi ganin kima ka da daraja ka fiye da wanda kuka taso tare shi kullun jin yake ai baka hishi ba ai kwanaki na kawo wani misali ku duba manyan malumman mu duka wani malami da kake jin ya shahara in kai je garin su ka ga yadda ake mu'amala da shi sai kai mamaki ka ta shin ko malam wani na wanda in ya zo garin ku ba kwa son ko kula ta taba shi to a garin su in yana wa'azi ma ba a zuwa shekarar da na zo zariya mun shiga darul hadith ta shekh albani zariya to ni kafin in ta ina ji ana shekh albani shekh albani da muka zo muna karatu sai mu ce ooo kun gane ooo bi yan kallon kwallo ya ce yana na gaci a kallon kwallo na aka kagar su ga su da abu a gida amma suna ganin to ai albani na ba su zuwa ba su zuwa in ya taho mu ta haga muna ta girma ma shi muna ya sai malam an dawo sannan ku shi ke nan to Allah ya kare mu ta ga ma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi sai suna ganin to kamar shi na za'aba wannan ai inda suwa nan Allah yake cewa kada alimna ma tanqusul ardu minhum ai mu mun san abin da ƙasa take ci daga jikinsu fa indana kitabun hafiz kuma mu a gurin mu muna da littafi tsararre Allah ya samu dace wannan wuri yana da fassara guda biyu ko dai ya zama kada alimna ma tanqusul ardu minhum ai mu mun san abin da ƙasa take ragewa daga cikinsu abin nufi yanzu ba muna raye ba ko mutum nawa sun ka mutu ina za a sa sun to ko mutum nawa ƙasa ta haɗe mun sani kuma ko mutum nawa sun ka saurin mun sani kada alimna matan kusur ardu minhu mun san ƙasa ko nawa take haɗewa kuma sa abin da ya sauri yana iya ɗauka wannan ma'ana sannan ƙada alimna matan usul ardu minhum mun san abin da ƙasa take canyewa na 'yan adam bayan sun mutu in kan mutu aka saka cikin kabari ƙasa tana cin namanka Allah ya ce ko tsoka nawa ya sauro ƙasa ba ta cinye Allah ya ce mun sani haka ƙashi ko abu nawa ya sauro na ƙashi ƙasa ba ta yi da cinyewa ba mun sani ba wai kai ka ɓace ba ka shiga cikin ƙasa ta ci abinda ta riga an san da shi kuma an san abinda ta ci to bale ka ce ba za a tashe ka ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min ibn adam shay'un wahid illa yabla illa ajaba dhanab ko illa azman wahid wa huwa ajaba dhanab babu wani abu daga cikin jikin ɗan adam in dai mutum ya mutu kafin a yi tashin kiyama sai ƙasa ta cinye shi sai dai kashi guda ɗaya ajabul dana wani ƙwaya ne na halitta da yake cikin jikin mutum shi ƙasa ba ta cin shi manzala ce shi ne za a yi ruwa sai mutum shi yi tsiro kowa sai shi hito da kuma yadda yake dukkan munan in ƙasa ta ce shi wannan abin yana nan da an yi ruwan tashin mutane sai ya tsira sai ka ga mutum ya hito abin da zai baka mamaki in ka shuka gero in an yi ruwa yana hitowa ko bai hitowa kaɗan kaɗan yana kai yadda ake so ko bai kai iya aka yi zama haka Allah ko to haka kai ma Allah ya ajiye wani abu cikin jikinka don ka a bata ma juna lokaci da an yi ruwa ka kuma a bukace ka an shirya ka sai dai ka hito yadda kake kuma shi wannan ajibu zanab din nan bincike na ilimi ya tabbatar da shi wanda a duniyar ilimi na malamai an ɗauko wannan ƙwayar halittan aka kunna wuta sai da ta yi zafin da tana iya narka ƙarhe sai aka ɗauke shi aka kaɗa a cikin a cikin wutar bayan kaɗa ya nike ya zama toka sai aka ɗauko shi aka sa cikin na'ura aka auna sai aka ga ƙwayoyin halittar su da ransu ba su mutu ba aka sake ɗaukar inji mai nike abu iya nikewa aka ɗauko ƙashin ɗan adam inda daidai wannan ƙwayar take aka nike shi aka nike shi aka nike shi aka nike shi iya nikewa aka je aka aza a na'ura sai aka ga duk ƙashin ya nike amma inda duk kwayar wannan kashin tabbi halittun suna na rayuwa abinda sun kai kinan ko dabba ta ci ka in ta ga mutum ya ka tai kashin ka wannan kashin sai shi fada cikin kashinta kana nan cikin kasa da an yi ruwa zaka tsaro don da kake ko wanda zamu gane sauki in dabbobi sun karraba kowa ya ci wanda ya ji ajabar zanab din nan shi zai kashin shi to in an ka yi kashin shi da aka yi ruwa ta tashi kana tashi sai ka ga mala'ika tsaye yana jiran ka kai kuma sai ce a'a ni an yi ne na da in kai ka hile hisabi to mutu tarka tarka sai ce Allah kai mai jagora bal kadzabu bil haqqi Allah ya ce hakika su dai kafirai sun ƙaryata game da gaskiya al nan ko ya zama alqur'ani ko ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam walkadabu bil haqqi lamma ja'ahum su dai kafirai sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu shine manzo da kuma alqur'ani fahum fi amrin marij su dai suna cikin al'amari mai ban sabani al'amari menene mai ban sabani Allah madaukin sarki ya samu dace sabani shine malamai suka ce babu lokacin da mutum zai saki addini face ya samu rikicewa wanda ya samu addini wanda saki addini to ya zama a rikice al'amarin shi ba tsaye yake ba kaga su kafir su kafir cewa manzon Allah sai zaman to ba su da magana guda wasu ce am yaqulu na sha'ir wasu ce majnun wasu su ce sahir kowa dai shi faɗa abin da zai faɗa ba su da tsayayyar magana to haka ma lokacin da manzo ya zo musu suka ta magana wasu ce qur'ani sihiri ne wasu ce qur'ani ƙarya ce wasu ce kaza ne ba su da tsayayyen magana shine wahum fi amrin marija suna cikin al'amari shine multabis wanda yake wannan ba guda ba yana cuɗanye da juna suna da maganganu mabambanta Allah maɗaukin sarki ce bal kadzabu bil haqqi haqiqa sun ƙaryata gaskiya su wa'annan mushrikai lamma ja'ahum yayin da gaskiya ya zo musu fahum fi amrin marij su dai suna cikin al'amari mai rikici ko abu wanda yake mabambanci ba sa kan tsayayyen magana guda ɗaya afalam yanzuru ila sama'i shin su masu ƙaryata tashi alkiyama ba sa kallon sama fawqahum da take a sama gare su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa ma laha min furuje ba ta da wani tsaga a cikin ta wannan ayar Allah ya sifanta sama da sifofi guda uku sifa na farko kaifa banainaha wannan ayar tana nuna sama gina ta kai nunun din da Allah ce kaifa banainaha nunul azma ce na girmama kai ne ba wai wani ne ya taya Allah ba shi kadai ne ya yi ta dan me Allah ya ce antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha mu muka gina ta inji Allah to kaga ni Allah yana sifanta muku saman nan da kuke gani tana da girma ta hika girma Allah ce mu ne muka yi ta ya sama bata gagare mu ba sai dai kuma kai ka gagari tashin mu mun so mu tashi kanga sannan Allah ya ƙara iltifati an zaɗin mu yace wa zayyana ha ko ba haka bane mun ka kawata ta wa zayyana halin nazirin ko wanda za su kalla ga ta nan sama mun kawata ta abun ban sha'awa wani lokaci in ka tashi ka ga sama tar wani lokaci a sa mata giragizai wani lokaci a sa taurari wani lokaci gashi nan dai ai ku duba ku gani sama kamar yadda muka ishara tauraro guda ɗaya ya linka duniya so nawa da girma kuma an yi su Allah ɗaya san adadinsu duk don su zamo kawa ga sama sannan Allah yake cewa ba ma lahamin furuje ba ta da tsaga ko guda sama ba ta da ginshiki ko ɗaya duka faɗinta amma babu inda ta karkace babu inda ta tsage Allah ka samu dace shi wanda ya wannan abun kuma shi ne zai kai ma musu zai tashe ka wanda ya zama rashin hankali kenan wal arda madadnaha Allah ya ce ita kuma ƙasa muka shinhida ta ma'ana kenan ita ma ƙasa ku kalla ku ga irin yadda muka shinhida ta wa alqaina fiha rawasiya muka sanya manya-manyan duwatsu a cikinta don katta yi jijjigi da ku kaji aiki biyu kenan wa an batana fiha min kulli zaujin bahije sannan muka tsira muka tsirar daga cikin ƙasa na daga dukkan nau'in wani abu wanda yake da banƙayi duk abin da za ka kalla ya burge ka Allah ce mun muka tsiro da shi kaga ayoyi masu yawa in kana so ka bari in an yi ruwa ka ta yi ƙauye ka ta yi gonar ku kai tsaye ka hau saman bishiya kai tsaye za ka ga ciyayi iya ganinka saman ƙasa Allah ce mun ka ciro da su mun ka tsiro da su duk duniya in suna son su tsiro da tsiro guda ba sa iyawa amma sai Allah ya su ba adadi itatuwa babu adadi yanzu mai yin wannan aiki ne za ka yi cikon zai tashe ka kaka zama babu hankali kenan sannan ka dubi ƙasa ka shiga mota inda kai sarkin tuki ne kai ta tuka mota ka gaji motar ta gaji baka kai bakin ƙasa ba yanzu wanda ya yi wannan abun shi ne zai gagara ya tashe ka yanzu ka diba nan cikin ganin niyami kaɗai wani guri sai ka ga ka san metar kare an ce an sai shi miliyan hamsin ko miliyan ɗari to shi Allah shi ya yi wannan kasan metar har so ba adadi ko ko ba ga bane shi na kuma wai zaka zo ka ce wai bai iya zashe ka kun san abin da ya samu ki ta maimaita wannan wasu sun faɗa da baki ba za a yi tashin kiyama ba wasu kuma lisanul hal aikin su yake nuna sun karyata cewa ba za a yi tashi kai da za a yi tashi zaka ci haƙƙin wannan zaka ci amanar wannan zaka ci mutuncin wannan zaka yi gulman wannan wannan ya baka haƙƙi ka danne a hada da kai a cucuwa ne kuma ya an yi magana akwai tashin kiyama sai ka ce akwai eh akwai amma kai dai baka yadda akwai shi ba amma kan yin ce wane zo sai ka ce to kajiya zo ne ce sai ka ce kajiya ka ce mai a zahiri ai baka ce kakiya ba to amma a aikin ka ai kakiya ne inda ka ka tawowa kenan da wannan nace zo yace bai zuwa da kai da nace zo ka kitowa duk guda ne amma sai ce ai wani an ce wani ya ce zo ya kira to kai da kace kana zuwa baka zo ba to me kake ɗaɗɗe ne kenan wasu ayyukan su ne na sai mun kiyaye wani sai shi ta ganin kai amma ka harin nan ba su da hankali kai ma baka da hankali in baka kuskura kai shiri game da wannan rana ba ka tai da haƙƙin wani tuli tuli a lahira hauka ce dole sai mutane mun kiyaye Allah ya kare mu wal arda madadna Allah ce ƙasa mu ne muka shinhida ta wal qaina fiha rawasiya muka jefa duwatsu a cikin dala jama'a abin tambaya da wane mada ne aka yi dutse ya an ka yi dutse ya zama dutse ya aka yi laka ta yi taushi dutse ya yi menene ya tauri ya aka yi aka bambanta dutse da ƙasa a shi ɗaya ya shekar abin nan Allah ce tumura mun kai wannan kuma kuma sai Allah ya ce rawa sai shine tawabit manyan duwatsu waɗanda za su hana ƙasa ta jijjiga Allah ya yi su kyauta saboda mu ‘yan adam mu rayu mu yi aikin ƙuri a ba mu aljanna. Wa an batna fiha min kulli zaujin bahij muka fitar daga cikin ƙasa da daga kowane nau'in abin da yake da banƙayi, abin da yake da birgewa wajen kallo. Nan ka je wani lambu za ka ga abin da baka taɓa tsammani ba. shekarar da za mu je misira ake ba mu labari a garin misira sun yi wani lambu kawai ka shiga ka yi kallo sai ka biya kudin da a wancan lokaci ya yi kima kudinmu kusan miliyan biyu ko uku kawai ka shiga ka yi kallo su minana sun kai duka ayoyin Kur'ani da suka ambaci wata bishiya da suka kira sunan wani icce sai da suka nemo shi a duniya suka saka a cikin wannan gona. Bishiya guda ɗaya ne ta gagare su don ita babu ta a duniya kakaf sai dai a lahira. Inna shajarata zaƙon ɗa'amul afim kalmuhul yagli fil butun ka ghalil hamim. ita kai ita duniya dai babu ta ita daya babu cikin wannan waye wannan Allah ya wannan a gani kenan kamun musu tashi alkiyama Allah ce tafsiratan mun halarci sama da ƙasa mun kawata sama da ƙasa don mun yi wannan dan ya zama tunatarwa wani kira kuma ya zama wa'azi likulli abdin munib da dukkan bawan da yake komawa zuwa ga Allah duk wanda zai ma Allah biyayya a kallon sama da ƙasa ya samu abin da zai zame mai hujja akan cewa Allah ya cancanta a ji tsoronsu. Wanazzalna minas sama'i ma'an Allah ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama. Kaji wanazzalna ba ce wa anzalna ba. Kun gane ishara sai an kai ta da'ifin fi'ili kun sa akwai bambancin anzala da nazzala. Nazzala yufidu tikrar ma'ana yana amfanar da maimaita ba in an yi ruwan sama bana baɗi ma za a yi wata shekara ma za a yi ba da an yi ba da ce an yi duk sadda ka ji labarin an saukar da wani ruwa daga sama Allah ce mu ne muka saukar da shi kuma har yanzu ba a bari ba in dai duniya na raye gobe ma in lokaci ya za a saukar Allah ce mu ne muke yi wannan aya ce gare ka kai dan adam wa nazzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama mubarakan ruwa wanda yake mi albarka ma'ana yana da alherai a cikinsa fa'ambatna bihi sai muka yi tsirau muka fitar sanadiyar wannan ruwan jannatin ma'ana muka fitar da gonaki wa habbal haside haka ne ko da kuma itatuwa abun girbewa habbal haside ai annabatin lati yuhsad kuma muka fitar da tsirrai wa'inda ake girbewa kenan wa habbal hasid da tsirran da ake girbewa mu muka fitar da shi kenan akwai tsirran da ba a girbe su akwai tsirran da ake girbewa bari in kama misali a cikin gonanka idan kaka ta yi kana zuwa ka yi girbi ko ba ka yi akwai wata ciyawa wadda take yin kaya muna ce da ita karangiya tana da 'ya'ya ko ba ta da 'ya'ya kana zuwa girbinta akwai abin nan wani abu da ake ce da shi yana nan kamar lamti yake ya yi kama da lamti lamtin barewa wasu ke kiran shi ko akwai kuma lamtin to ka shibka lamti shi ma wanga ya heto in ka ta girbi duk zaka girbe ko kuma wancan zaka girba to wancan da ka girba shi ne habbar hasid saura kuma sai ka bar wasu ba naka na ba akwai masu su na dabbobi na su ma sai su ci abinsu waye wannan waye baka hankalin ka raba wannan da wannan Allah ne waye bambanta wa'annan Allah ne ya cancanta mu gode wa Allah kisa Allah yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an muka sabkar da ruwa daga sama mubarakan ruwan mai alkhairai da yawa mai albarka fa'ambatna bihi jannatin muka yi tsiro a cikin gonaki da a sanadiyar wannan ruwan muka tsirar da abin nan itatuwa daban-daban halittu na abin daga hituwa sanadiyar ruwan sama kai daga ciki sai ala cewa habbal hasid da kuma abin da ake girbewa daga cikin ƙwayoyi na abincin da suke basuwa shine annabatul lati yuhsat dabba ma'ana tsirran da ake girbewa min burin wa sha'irin kamar bur da sha'ir wasarar hubub da sauran dai abubuwan da ake girbewa wanda kun ba a girbewa sai a yi Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malaman suka ce a'a tuhabbal hasid duk abu guda ake magana a kansa sun ka ce alhab huwa alhasid kawai dai an jingina shi ne zuwa ga menene zuwa ga kansa wasu malamai sun ce alhabbu daban alhasidu daban ne annal idafata tattabi tagyir tana buƙatar sai an samu canji wasu ce a babu wani canji a qur'ani an samu irin wannan da Allah madaukin sarki yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun hi mutun zama kusa da hablil warid hablu daban warid daban a fahimta wasu malamai wasu malamai sun ce a ce da alhabl da warid duk abu guda ne kuma yadda Allah ya ce wala darul akhirati khairul lil ladina yattaquna ko haka ne dai insha Allah mana wala darul akhira gidan lahira da addar da akhira duk abu guda ne yake magana akan shi da Allah yake cewa innahu la haqqul yaqin da al haqqu da yaqin duk abu guda ne kina habbal hasid duk abu guda ake magana da shi wallahu a'lam amma mu za mu tsaya tsaka tsaki mu dauki ma'ana guda mu rike shine ونزلنا من السماء ماء مباركا وكسبكت دروا من البركه daga cikin sama fa ambatna bihi jannatin muka yi tsirro muka fitar da tsirrai a cikin gonaki jannat bi ma'ana basatin muka fitar da tsirrai a cikin gonaki sanadiyar saukar ruwan sama wa habbal hasid da kuma wasu itatuwa da kuke girbewa ku fitar da ƙwayoyin amfani daga cikinsu su Allah ya ce wan nakhla haka ma mu ne muke fitar da dabinai basiqatin dogaye masu tsawo laha qal'un nadid wa inda suna da attal malam yake cewa attalu huwa awwal ma yakhruju min ath-thama farkon abin da yake fitowa daga cikin 'ya'ya na icce shine attal to ita dabino tana da irin wannan annabi wanda yake al-mutalakim mutalasik wanda yake haɗe da juna dan fara da juna dabino yanzu zaka gare shi guda zaka ga ɗiyan dabino birkit ka san iyakarsuwa Allah ce mu mun kai wani kun gane hikimar dan mu je mu kalla hankalinmu ya ba mu cewa Allah gwani ne wanda ya yi dabino ya cancanta abauta musa in za a zo ai addibi zahirin halitta ai yanzu ana kan maganar masu inkarin tashi alkiyamu yin dabino ya fi yin mutum wahala iccen dabino ya fi halittar mutum wahala a hankalce ma zama a ilmanci idan ka ɗauki dabino kafin ya zan dabino shekara nawa yake yi ya zama dabino eh shekaru da yawa ko in ka ɗauki dabino shi dukkan shi a sarƙe ne yake zare ne a sarƙe an ka sarƙa an ka sarƙa haka aka haye kai tsawon shi yau cikin wannan da wuya a samu wanda zai yi rayuwa shi kai shekarun dabino bai mutu ba an gane misali ko to yanzu wanda dabino bai gagare shi ba mutum ne zai gagare shi sannan ga wata tambaya ta biyu a bani amsa sauran itatuwa waye su me yasa ba a ambace su ba aka ambaci dabino shi kadai saboda yana da wata miza wanda ba kowane icce yake da ita ba wanda ya rayuwa kasashen larabawa yana ganin wannan dabino dai da kuke gani sai dai wanda ka gani amma babu wani mutum da zai ce ma ya san adadin kalan dabino da Allah ya a duniya babu shi sai dai wanda kai ka gani in ka zo shagunan da ake sai da dabino za ka ga daki ya kai kamar masallacin nan duka dabino kadai ake saidawa ga irin wannan ga irin wannan ga irin wannan ga irin wannan ga irin wannan kalar su da ido ba ɗaya ba ɗanɗano ba ɗaya ba wannan dabino ne ɗanɗansu ba ɗanɗanon su ba ɗaya ba wannan dabino ne ɗanɗanon su ba ɗaya ba amma in ka je gonar dabino ka kalle su duka itatuwan iri ɗaya kunnen iri ɗaya kuma ruwa guda suke sha amma 'ya'yan ba su zama iri ɗaya kuma ɗanɗanon bai zama iri ɗaya shin wanda ya wannan shi ne za ka ce ‘yan kamata ba zai tashe ka ba Allah madaukin sarki ya samu dace Allah yake cewa rizqan lil ibade mun yi wannan abubuwa ya zama abinci ga mutane arziki ne ga bayi na Allah da za su ci su amfana وأحيينا به بلة ميتا به بمعنى بالماء النازل من السماء mana muka raya gari wanda ya mutu sanadiyar saukar ruwan sama ƙasa ta bushe da an yi ruwan sama a wurin ba kama san akwai tsiro ba sai kaga shuka ta hito Allah ce kazalikal khuruj kamar haka ne fitowan ku daga cikin ƙasa yake idan mun buƙaci mu fito da ku daga cikin ƙasa yadda kuka san fito da shuka bai ba mu wahala haka ma kuma mutane fito da ku daga cikin kabari bai ba mu wahala saboda Allah shi ne ya iya gazzabat qablahum qaum nuhin yanzu nan ana sauwaƙa wa manzon Allah ana ba shi hankuri ana tausaya ma zuciyarsa cewa dan sun karyata kawa ba kai ne na farko ba masu da'awa irin taka su ma an karyata su kenan lamarin da'awa sai an yi haƙuri ka gama bayani tsaf sai wani ce ƙarya ne to abin da ya kamata ka tuna cewa ba kai ne na farko ba sai aka ce shi kadzabat qablahum qaum nuhin ai mutanen annabi nuhu sun karyata annabin su kafin mutananka an gane ko wa ashabur rassi da ma'abuta rijiya su ma sun karyata annabinsu wa samuda da kuma samudawa mutanen salo su ma sun karyata annabinsu wa adun su ma adawa mutanen hudu sun karyata annabinsu wa fir'aunu shi ma fir'aunu ya karyata annabin musa wa ikhwanu lut da yan uwan lut yan uwansa na kabila ba yan uwansa na addini ba mana annabi lut ma wanda aka aiko shi zuwa gare su sun karyata shi wa ashabul aika da ashabul aika shine mutanen annabi shu'aib su ma sun ƙaryata shi wa qaumu tubba da kuma mutanen tubba shine maliku yaman sarkin yaman su ma mutanensa sun ƙaryata shi kullun dukkan wa'annan da aka baka labari kazzabar rusula sun ƙaryata manzannin Allah fa haqqa wa'id sai azaban Allah ya wajaba akan su sanadiyar ƙaryata manzanni kinan da sun ƙaryata manzanni azaba ya ya tabbata akan su su ma mutanenka in suka ƙaryata ka sai Allah ya musu azaba kuma kullum ina muna ishara ne baka bi sunnar manzon Allah ba ba wai sai ka mutu ne ba za ka shiga azaba a kana cikin azaba ne ba a kin bin manzon Allah hankali shi kwanta ƙarya ne dole ka ga yana dibganiya inda ba sunna ta yi rike ba bai da kwanciyar hankali a duniya Allah ya kare mu haka Allah ya fara duk wanda ya yi biciri game da ambatona sai na sanya mai kunci a rayuwa idan Allah ya yi ka ustadu wallahi inda wani rana guda za a ɗebe zuciyan shi a sa kuyi musanya na minti guda guda wallahi sai ya ji ya kwamace ya mutu da adawo mai da zuciyarsa ya sun abar mai taka daga in ka ga Allah ma arziki na bin sunan mazu Allah ba ƙaramin arziki ba ne babban kwanci hankali ne a fa'ayina bil khalqil awwal shin mun kasa yin halitta karon farko ne ai afa'ajazna an khalqikum awwala marra shin harko mun kasa yin ku ne ku mutane da kuke cewa ba za a tashi alkiyama ba ba mu fa kasa yin ku ba mun yi ku sadda babu ku to kuma tashin ku zai gagare mu Allah ce balhum fi shakkin balhum fi labsin su dai suna cikin dimuwa min khalqin jadid na daga sabon halitta suka hira sun ɗimauce suna ganin dai ba za a yi tashi kiyama kaga in ba ɗimuwa ba da dabirta kai da aka yi ka sadda ba ka kuma a ce a tashe ka nake ce ba za a tashe ka ba ga wani misali Allah ce wala qad khalaqnal insana hakika mu ne muka halicci mutum dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da zuciyarsa take masa wasawasi mana tunanin da kake yi na cikin zuciyarka kafin ka fito da shi ko ka karrara abin da za ka karrara Allah ce mun fi ka sanin abin da kake tunawa a cikin zuciyarka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da jijiyan da yake hade da zuciyarsa a wuya a nan akwai zijiya wanda yake haɗe da zuciya wanda yake ɗauko tunani da yaya za a yaya za a yi Allah ya ce wannan jijiyar da zai ɗauko tunani mun fi ka zama kusa da shi to miya magana ka kafin kama tuna wani abu Allah ya sani ga abin da muke so mu kalla a cikin wannan aya Allah ya ce wala qad khalaqnal insana mu ne muka halice mutum na adam shin mutum ne kada Allah ya yi me yasa aka keɓe mutum ɗan adam da cewa mun halice shi don me aka keɓe jan kunne ga ɗan adam cewa fa abin da kake tunani to zuciyar da take kawo ka yi tunani mun fi ka kusa da abin da kake tunanowa saboda inkarin tashin alkiyama ya fi yawa wajen mutum ɗan adam da su aljanu tabi'i ne babu manzanni a cikin aljannu su dai a cikinsu akwai masu gargadi akwai masu gargadi wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri saboda Allah subhanahu wataala da yake bada labari game da waɗanda suka tarar da manzo Allah yana karatu wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين wannan shine mahallin shahida suka je suna yin gargadi ga mutanensu ashe jagora a da'awa shine dan adam manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ya tabbata cewa shi annabin mutane ne kuma annabin aljannu ne to suwa suka yi mai katsalanda su ne mutane shi yasa aka keɓe su da ambato Allah madaukin sarki ya mana jagora akwai lokaci lokaci yayi ko to Allah ya kamuna da mana tashi akan wannan yau da yake mun yi muqaddima na wannan sura abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk